بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau bakwai ga watan safar hijira tana dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha hudu ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin tufatul hukam fasulun wayar zamu talako ya ce fasulun wayar zamu talako bi tasirihi wa bil kinaya ce ala sahihi wayan fuzul waƙi min sakrani muktali'in kal itiqi wal aymani ba wal imani bane wal aymani wa min maridin wa mata min al marad mata fadin zawjatil irsu muftaran ma lam yakun bi kul'in aw taqiri aw maradin laysa min al mahzuri wal kulfu min mudalliqin hazlan wa bah salisuha illa in al hazlu tabah ومالك ليس له بملزم لمكره في الفعل أو في القسم eh a wajen fasali ne kwarai kuwa mu anan ya sa fasali a wajen ya ce wayan zamu talaku shika yana lizimta bit tasrihi da bayyanarwa ka faɗi kalman da ya ƙunshi ainihin ƙwa da lam da ƙaf talaq ka ce ɗallaftuki an ci ɗaliƙun ana ɗaliƙun talaƙi ya ƙau alaiki kawai kai amfani da kalman a tsalak ɗin to ka ya zamo tasirihi kenan a shika duk lokacin da mutum ya saki mace da wannan kalman ba ruwanmu da niyyarsa ko ya yi niyyar shika ko bai yi niyyar shika ba yana faɗa sai mu ce ta sako To, yanzu a nan, idan ka duba a cikin iziya yana cewa alƙasudu niyan shika shi ma rukuni ne da shika, har yake cewa wanda harshe ya ɗauke shi a bisa shika wannan shikan bai auku a kan shi ba. Misali mutum ne ya zo gida yana so ya ce, wance kamun ruwa, ashe shi a makaranta yana koyon kalman shika ɗin sai yana koyo yana maimaitawa, kamar misali mutum ya ce wance na sake wance na sake wance, kawai harshen shi ya kama, yana zuwa gida da ya ce wance sai ya ciro wancan kalmar kawai sai harshe ya dauke ya ce na sake ki kaga wannan sabaka lisanu ne to yanzu anan kaga ce iziya yake bata saku ba to amma bata sakun ba a ina akwai bambanci tsakanin fatawa da hukunci shi yasa ma aka ce alkali kar ya zama mufti yawwa shi fatawa zaka ba wa mutum fatawa ne da abin da yake zuciyarsa sauran zahiri ka bar shi da Allah shi ku alkali ba ruwan shi da zuciya na nuna ko bi zai kawai ma shahidna illa bi ma alina saboda haka ga shedinta sun zo sun tabbatar da suna ji ya zo gida ya ce wance na sake ki daga baya ce wallahi harshe ne dauke ni baya zuciya ta kaza kaza in kotu ta ka alkali dole ka tabbatar da wannan shika amma idan malami ya zo yawa fato akramaka Allah wallahi wani abu ne za me ya faru wallahi na je gida ina zo in ce matata kamun abinci kawai sai harshe na dauke ni nace na sake ka ce a wannan shikan yi ba saboda mai babu a ranka yawwa akwai bambanci tsakanin fatawa da hukunci in ka duba cikin mudawwala da irin su a karamul misali irin su ainihin muktasar kalil di yana kawo ire-iren abubuwan da fatawa da hukunci suke dacewa yadda malami zai bada fatawa dole alƙali mai hukunta haka akwai da kuma suke bambanta in a fatawa ne kaza amma an je kotu kaza to yanzu wannan yana cikin su in a fatawa ne kai malami mufti zaka bada fatawan bata saku ba saboda ai fatawa ya ma duk mutumin da ya dauko fatawa ya kawo wajen malami ai akwai tsoron Allah ne a zuciyar share ka fatawa amma idan hukunci aka je yana wallahi ban sake ta ita kuma tana cewa da bakin shi yace ya saka sai da awan wai babu a ran shi wannan kai alƙali ba ruwanka da wannan kawai za ka yi hukunci da zahiri shi ne ya ce wayan zamu dalaku bi tasiri wa bil kinayati hakanan shika yana tabbata da kinayoyi ya kawo kinayoyin nan da jam'i saboda kinaya kinaya din akwai kinaya sarihi akwai kinayan da yake ainihin ba sarihi ba kinayoyin kuma ya danganta da al'ada ne ba wai kowane kinaya ne a kowane harshe yanzu misali a larabci in ka ce anti khaliyatun kinaya ne sarihi ta saku ba za a karbi ainihin da'awar rashin shika ba to me ya fassaran khaliya shine gofin tacciya ko yanzu dan mutum ya ce wa tasa banza wofi sai mu ce ta saku sai mu ce a Hausa ana sakin mace da ainihin wofi kaga al'adar hausa ba a saki da wannan saboda haka yana bin al'ada su a larabawa in ka ce anti khaliyatun ana gaya wa mara miji ne matan da ba ta da miji ta ke ciwo khaliya saboda haka duk wanda ya ce matarsa anti khaliyatun kawai kinaya ne na zahiri na ba a karban niyan shi na rashin shika saboda haka kinaya yana bin al'ada na'am yawwa ko da fassaran su daya da harshen larabci amma a al'adan ku gaya wa mace wannan kalman ba shika bane to ba za a dauke shi a kinaya ba sai dai kuma za a ɗauke shi a kinaya kafiya don shi kinaya kafiya duk wani kalmar da wasu malamai sun tafi akan duk kowane kalma ka gaya wa mace inda ka gaya wacce da niyyar shika kinaya kafiya ne ko suka ce a kinaya kafiya din shi ma akwai wasu ainihin lafuza kamar ka ce ainihin izabi in sarifi alliki bi hadiki ma'ana ko ma ki ban guri ta ki ban guri ko ma gidanku to wannan kinaya ne amma safiya sai an nemi mutum me yake nufi in ya ce yana nufin shika shika in ya ce a ni na kauro ta ne a larabtar da ita ko kuma ban da lokacin ta ne yau din shi yasa an ce ta je gida shikenan za a karbi niyyarsa akan wannan kalmar wayan buzul waqi'u min sakrani shika idan ya auku min sakrani daga ainihin maye daga mai maye mutumin da ya sha ainihin abu maye marisa yana cikin wannan marisan muktalidin yana mai cuɗayen hankali yana ainihin maganganu amma shi ma bai san abin da yake faɗa ba yana cuɗanya magana a wannan tsakanin sai ya saki matarsa to wannan shikan ya zartu kal itiki kamar yadda ya yanta bawa shi ma ya zarto wal aimani rantse rantse gaba ɗaya in yayi rantsuwan shiga ne rantsuwan inci ne rantsuwa mai kafara ne kowane irin rantsuwa ya zarto a matsayin shi ne mai maye amma a nan ma mayen suka ce maye da haramu idan mutum ya sha abu na halal kamar madara ya sha yayi maye ko magani ya sha yayi maye a wannan maye ya saki matarsa ko ya yanta ko ya rantsuwa wannan bai lizumce shi ba Ya.
saboda me saboda wannan mayen in ka lura an hana shi da gangan shi ya je ya sa kan shi wancan kuma mayen in ka lura abu ne na halal kuma Allah ya daura masa wannan maye din za a ba shi hukuncin kamar mahaukaci na'am sannan wasu malamai sun ce wannan muktari din din yana nufin mutumin da yake cuɗanya magana yana da ɗan ainihin mayyazewa amma ba sosai ba amma mutumin da yake fitik ba iya gane sama da ƙasa gaba ɗaya fitik ne kawai bai san inda yake ba to wannan wasu malamai sun ce a matsayin mahaukaci yake ko ya saki mace bata saku ba na'am duk da dai a- a- abin da malikiya suka tafi a kai mafi yawa cewa ko a wani hali in je mutum maye na ran ya saki matarsa ta saku na'am wa min maridin hakanan ainihin maye ka san maye kan shi din akwai wanda ya yi mayen amma ya san abin da ake kaddara in mayen ya sauka zai iya baka labarin abubuwan da ya faru akwai wanda kuma shi fitin ne wai wani ne ya sha giya sai wani ya zo yake cewa wai sun sha giya ne wani yake cewa da Allah yanzu safiya ne ko yamma yace shi ma bako ne a garin mu kuma me san ma safiya ce ko yamma ba yace wallahi shi ma bako ne a garin to kaga wanda yake cikin wannan halin ai kaga fitin ne bai san inda yake ba a to irin wannan mudu ba san na'am wa min marijin haka nan shika yana tabbata ga mara lafiya mutumin da bai da lafiya ciwon shi makuf ne ba a tunanin zai iya rayuwa sai ainihin ya saki mace a wannan halin na'am to shikan yayi amma sai dai matsalan wa mata minal maradi mata duk lokacin da ya mutu a wannan rashin lafiyan ko bayan shekara nawa ne fali zaujati irsu muftaran matarsa din jadanta za a farnanta ma'ana dole za a yanka jadanta ba a nan an tambayi imam malik aka ce mutumin da ya saki matarsa yana cikin rashin lafiyan da ake ganin ba zai rayu ba sai ya mutu a wannan rashin lafiyan yaya yace matarsa za ta gaje shi yaya idda yace idda idan shi kan ba'ini na'am ne babu ta kaba a kanta idan shi kan raja'i ne idan ba ta gama iddar raja'in ba sai mijin ya mutu to yanzu za ta yi intikal daga iddar raja'i ta dawo idda na wafati shi yasa ake cewa ta dakulul iddatayn tana cikin iddan ainihin shikan miji kan ta gama iddan sai miji ya mutu to yanzu za ta tashi a matsayin idda sai ta koma ta kaba na'am kuma ka san tashi a idda kuma ta kaban nan karka ce fa an ƙara mata lokaci ba mamaki ma rage mata lokaci aka yi yanzu misali matar da take jini bayan wata biyar biyar duk wata biyar take jini ɗaya yanzu ka ba za ta gama idda ba jini uku nan sai ta wajen shekara ɗaya da wata uku ko to mijinta ya sake ta ta yi kokari ta ga jini ɗaya sai kuma mijin ya mutu to yanzu shi kenan ba ruwanmu da jini wata hudu da kwana goma kawai kaga kamar ragi ma ta samu sannan idan ta gama iddan ita wannan mai rajayin ko kuma ita wancan mai cika ba'ini din dama babu idda a kanta misali to irin wannan idan mijin ya mutu za ta zo ta gaje shi ko da ta gama idda din ba za ta yi ta kaba ba mutu da za ta gaje shi shine ake tambayan imam zai yiwu mace ɗaya ta gaji maza yace zai yiwu ta gaji maza komai yawan su inda an yi akan wannan ka'ida wannan mijin bai da lafiya ya sake ta sai ya ta auri wani miji shi ma bai da lafiya ya sake ta wajen maza bakwai tana gidan na takwas din tana bin wani ya faɗi sai ta yi guda ganin ta ya tabbata wani ma ya rasu sai ta yi guda ba ruwan ta ta kaba kuma ana zuwa rabon gado dole ta je a yanka mata haka za ta yi ta gadon ainihin ta yi ta cin farar gawa to musulunci a yawa mata gado sosai ma a yi su ne wani suke neman wani yancin mata akwai wani yancin irin mace ba tsari wani sai yanzu yanzu a marar nan ma a ce maza su koma gida su zauna mata su fita su nemo a gani a diyawa za su yadda wallahi diyawa za su yadda su ce ki fita mu mu zauna ki nemo mu tuka a gani sosai ma ya ce wa mata min almaradi mata duk lokacin da ya mutu daga wannan rashin lafiyan falil zaujatil irsu muftarar yawwa al'irsu gado muftarar abin yankawa ne lil zaujatil ga matar za a ba ta garanta amma fa malam ya kun bi kul'in matukar shikan bai zamo ta hanyar kul'i ba au takyirin ko ta hanyar ba da zabi kaga inda kul'i ne ai ita ta zaɓi shi kan ita ta ce ba ta san shi har aka ce ki biya ta biya kuɗin kiyayya kaga ba shi ya ga dama ya sake ta ba ko kuma abu ya ƙici ya ƙici ya ne yace wance ni kam yanzu abin da nake so ki zaɓi ɗaya ko ki zauna da ni ko ki zaɓi shika ta ce ta zaɓi shika to yanzu a nan babu amma wannan kaulin ma malamai suka ce bai da karfi kaulin itlaqi din yafi karfi ko da kulli ko da takyiri in je ya mutu a wannan rashin lafiyan za ta gaje shi aw maradin laysa min al mahzuri ko kuma rashin lafiyan ba wani abun tsoro bane kamar yana mura ne ya sake ta ko yana zazzabi ne ko yana ciwon kai wannan ai duk ba rashin lafiya ne wanda ake tsoron mutum zai mutu ba ya sake ta yana cikin wannan kuma sai ta Allah ta kasance wannan ba ta da gado wal khulbu sabani ya zo fi mudallikin haziran cikin wanda ya saki matarsa da gangan wai wasa suke da matar kawai sai maka mata shika to waza wannan sabanin ya bayyana wasu malamai sun ce tunda da gangan ne shika bai yi ba tunda ai babu a zuciyar shi wasu kuma suka ce a koda da gangan ne inda ya saki matarsa shika yayi to sabanin guda biyu kenan ba salisuwa sai ga magana na uku suka ce eh illa inil hazlu taba sai dai idan kakacin ya bayyana kowa ya san lokacin da suke wannan maganan wasa suke yi a to me ne dan na sake ki ma sai me kaza suna wasa suna dariya kawai maka to yanzu a nan wasu malamai na uku suka ce bata saku ba amma idan kakacin bai bayyana ba kawai da awace wannan za a tabbatar da shi wa malikun amma a nan malamai suka ce a saɓanin ukun nan kaga akwai wanda suka ce ko da gangaye suke ta ta saku ko suka ce bata saku ba ko suka ce sai dai in kakacin ya bayyana ko to maganan tasa kuɗin ya fi ƙarfi saboda ya fi dacewa da hadisi ko salasun jidduhun na jiddun wa hazirun na jiddun kaga akwai shika akwai ainihin ah, raja'i akwai kuma aure a ciki wa malikun laisa lahu bi mulzimi limukurayin imam malik bai zamo mai lizunta shika limukurayin ga wanda aka tilasta shi fil fi'ili cikin aikin da ainihin ya kunshi shika din ba yanzu misali mutum ne yace dirran da yayi abu kaza matarsa ta saku kawai sai aka kama shi da ƙarfi aka sa shi yayi aikin dirran da ya shiga gida kaza matarsa ta saku aka kama shi da ƙarfi aka sa shi a gidan to wannan matar bata saku ba inda ai ba da dau'an din shi ya ba aw bil qasam ko kuma cikin rantsuwan shikan aka tilasta shi aka ce to ka rantse akan in kai abu kaza matarka ta saku aka tilasta shi yayi wannan rantsuwan shi kan to dan ya aikata wannan abin matar bata saku ba a fatawan Imam Malik radiyallahu ta'ala an aha alhamdulillah